نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الهدي كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na karanta littafin alkafina al'imam ibn abdulbar al-maliki rahimahullah a wannan masallaci ne tarin albarka masallacin injini islamic turasa na garin maiduguri yau muna 21 ga watan jumada saniya shekara 1442 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da uku ga watan biyu shekara 2021 darasinmu na yau shine darasi na 25 ko 26 a satin da ya gabata malam ya shiga bayani akan ladaban ko kuma hasla hali na liyafa saukar da bako girmama bako da karrama shi inda ya bayanin cewa wadiyafatu min sharafil akhtar yana daga cikin ayyuka masu ɗaukaka masu daraja wa mahasinil akhlaq wannan yana daga cikin halaye na gari kyawawan halaye wa sunnatuha mu'akkada sunnar saukar da bako wato saukar da bako sunna ce mai ƙarfi to suna mai ƙarfin ma yau mun walaila wuni da dare guda wuni ɗaya da dare ɗaya awa ashirin da hudu to ma'ana an ka samu bako a cikin awa ashirin da hudun nan ka girmama shi sosai wannan suna ce mu'akkada mai ƙarfi wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai kamar da muka yi bayani cewa wato liyafa ta bako ka saukar da bako a gidanka idan ya zo gurinka ka karbe shi ka ba shi abinci ka ba shi gurin kwana ka ba shi abin sha suna ce mai ƙarfi ba dole yanzu a ra'ayin mafi yawan malamai a wasu malamai suna ganin cewa kamar yadda muka yi bayani awa ashirin da hudun nan wajibi ne wuni ɗaya da dare ɗayan nan to dole ka ba shi gurin kwana inda kana da shi sannan ka ba shi abinci ka ba shi abin sha gwargwadon hali sun kama hujja da wasu hadisai da suka zo waɗanda suke nuna suna wajabcin wato saukar da bako da gaske mun kawo hadisin ukba dan amir yake cewa ya rasulallahi kana aikanmu zuwa wasu ayyuka mukan je mu sauka a wasu garuruwa a gurin wasu mutane amma ba sa ba mu hakkin bako yaya kake gani za mu yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun sauka gurin wasu mutane suka ba ku abin da ya dace da bako ku karba idan ba su yi haka ba to ku ɗauki ku karbi harkin ba hakkin bako wanda ya dace da ku wannan riwayar bukhari da muslim a riwayar tirmidhi manzo Allah ke cewa in abau illa an ta'khudhu qurhan fa khudhu ko da karfi za ku karba ku karba kamar yadda muka yi bayan sati da ya gabata ka ji gidan mutum kofar gidansa akwai zaure ko rumfa ka ci kana neman wurin kwana ya ce ba zai baka ba kai ko baka da yadda za ka kawai ka shimfida kayan ka kwanta a gurin ga abinci ya yi a ajiye abincinsa lokacin abinci ya yi kana jin yunwa ka ɗauka ka ci gwargwado abin da za ka kashe yunwanka aka suka fahimta daga wannan hadisin amma jumhur ulama ya suka ce a'a wannan hadisin za a ɗauki shi a matsayin wanda yana cikin buƙatar mutar ba yadda zai iya ka je garin mutane ko ka ga gidan wani a matsayinka na bako kana cikin larura ta yunwa idan ba ka ci ba za ka shiga cikin wani yanayi kila ka rasa ranka saboda larura ka karbi za ka ɗauki abincin ka ci ko da bai baka izini ba ba dan kana bako ba dan me larura an fahimta to shine malam yake cewa wa ghayatuha wato iyakar diyafa damiri zai koma ne ga biyafa wa ghayatuha iyakar biyafa saukar da bako da girmama shi da kula da shi salatatu ayyamin kwana uku kwana uku sun kafa hujja ne da hadisin abu shiraj al'adawi Allah kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم, واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya karrama makocinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana ima ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyukrim dhayfahu ja'izatahu ya kyautata da girmama kyautar bakonsa ja'izatu ma'ana kyautarsa hibatahu aqiyatahu abin da za a baiwa bako na abinci ne ko karamci to ka girmama bako ka bashi abin da ya dace qalu wa ma ja'izatuhu ya rasulullah to kyautarsa zuwa kwana nawa za a yi masa sai manzo Allah ce yawmun wa layla yawmuhu wa laylatuhu za a kyautata masa za a bashi gurin kwana mai kyau za a bashi abinci mai kyau wuni ɗaya da dare ɗaya awa ashirin da hudu sai mazan Allah ke cewa to wannan shine abin da malam yake cewa sunna mu'akkada yawmuhu wa laylatuhu amma a gurin wasu malamai suna ganin wajibi ne wa dhiyafatu kuma liyafa sokar da bako da girmama shi da bashi gurin kwana da abinci salatatu ayyamin iyakarsa kwana uku iyakarsa kwana uku fama kana wara a zalika abinda ya wuce wannan fa huwa sadaqatun alai wannan sadaka ce kare ka sauke hakkinka rana ta farko ka kyautata masa ka girmama shi an gane sai rana ta biyu da ta uku ma kai masa abin da ya sauwaka amma rana ta biyu da ta uku irin yadda za ka yi masa dawainiya ba zai kai kamar rana ta farko ba rana ta farkon nan ana so kai masa dawainiya to sha sa manzo Allah ce ja'izatuhu kyautarsa to bayan wannan rana ta biyu da ta uku abin da ya sauwaka sai kai masa to aka yi ta farko ta biyu ta uku rana ta farko ta biyu ta uku daga nan kuma kafin ya tashi daga bako ba bako ba ne shehu in ka ga dama kai masa alkhairi idan ba kai ba ba za a ce da kai ba ka kyautata wa bako ba to shi yasa yace a yawmuhu wa lailatuhu wa dhiyafatu thalathatu ayyam tare da rana ta farko to shine malam ke cewa ghayatuha karshe iyakar iyakar saukar da bako ko kula da bako salatatu ayyamin kwana uku an gane kamar da muka yi bayani malamai suka ce rana ta farko nan za ka yi ta dawainiya a kansa me dawainiya ka ba shi abin da kai ma baka ci za ka saba a gidanka misali kana cin shinkafa da wake wannan shi ne abincinka an gane ba nama turon da kai bako sai so sai in ba abin ya fi karfinka gaba ɗaya ba kai wasu in dabaranka ka so nama a yi masa miya da nama in zai yi maka so irin su kaji a soya masa kaji an gane irin su kayan marmari duk zai a so wanda ke al'ada ba kullum bane kai kake shi a gidanka amma saboda bako sai kai masa wannan ka dan yi dawaniya amma ranar ta biyu da ta uku sai ka bashi shinkafa da wake da kake ci an gane abin nufi ba wai ko kana da hali ka bashi wannan ba a'a abin nufi idan ka yi haka ba ka yi dawainiya ba ba ka shiga hakkinsa ba an fahimci magana inda za ka iya har ya gama zamansa kullum da safe da rana da daddare za ka rika soya masa kaji ma a ana so ba laifi ba ne aikin alkhairi ne amma abin da ake magana a nan ta yaya za ka sauke hakkin bako shine rana ta farko rana ta farko ka ɗan yi dawainiya ka ba shi abin da zai ba kullum ba ne kake shi a gidanka to rana ta biyu da ta uku sai ka koma abin da aka saba ana ci a gidanka ka yi masa idan ba za ka iya ba za ka iya ka ci gaba da yi masa alkhairi har ya gama tafiya ya gama zamansa ya bi alkhairi to sha sa wasu malamai suke cewa wato hakkin wato muku baku mataki uku ne bisa ga malaman da suna ganin cewa awa ashirin da hudun nan wajibi ne ka ba shi gurin zama da abinci yawmun wa laila haqqun wajib al-yawmani ba'dahu haqqun mustahab wa ma ba'da dhalik fa huwa sadaqa wajibi da mustahabi da kuma me sadaka malam yake cewa wa man lam yukrim dayfahu duk mutumin da yake bai girmama bakonsa ba wala jarahu haka nan bai girmama wato makocinsa ba me yasa malam ya kawo magana ne makoci ba riga maganar girmama makoci ba ta gabata ba a baya to me munasabar malam zai ce anan yanzu yana magana ne akan girmama bako me hikima me ce ta hikima malam ya ce wa man lam yukrim dhayfahu wala jara faqad istahaqqa al-dhamma alhali ya riga ya bayani a baya eh barakallahu fiik saboda hadisin ya hada saboda hadisin ya hada hadisin Abu Shuraih man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu to shasa sai ya hada ya kawo saboda hadisin ya hada su sai kita fa qad istahaqqa dhamma wannan mutumin da hakika ya cancanci zargi ya kamata a zarge shi wanda ya bako bai kula da shi ba bai ba shi gurin kwana ba yana da halin da zai ba shi bai ba shi abinci ba yana da halin da zai ba shi ya bar bakon nan ya wahala to mutumin ya cancanci zargi abin zargi ne a shari'ance da kuma a gurin mutane ya zama abin zargi saboda bai yi aiki da umarnin shari'a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba umarni ya bayar ba wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ja'izatahu ita ya girmama bakonsa shi kuma bai girmama bakon shi saboda ya bar umarnin shari'a ya zama abin zargi mana yake cewa wa man yasura indahu min at-ta'am duk mutumin da ya sauwaka a gurinsa min at-ta'am na abinci arfa mimma yukhrijuhu ila dayfihi abin da yafi abincin da yafi abin da zai ba wa makocinsa a afuwan bakonsa ya sura indahu yana da mina tsawami yana da abinci a gida arfa abinci mai daraja mai dadi min man yuridu ila dayfi wanda yafi abin da ya baiwa bakonsa misali yana da kaji da zai yankawa yana da a su shinkafa da sauransu amma ya iya yanka kazar kawai sai ya masa shinkafa da wake garo-garo alhali yana da damar da ya soya masa nama ya soya masa kaza ya bashi amma sai abin da yake ya saba na al'ada a gidan shi sai ma da yake cewa fa laysa bi mukrimin lahu wannan bai girmama ba ko ba ana fahimtar to shi haka suka ce ranar farkon nan kaɗan yi da wainiya ta yadda ba za ka takura wa kanka ba ka faranta masa rai shi yasa mutanen da musamman a kauyuka ko a birane ba amma dai a kauyuka an fi samun wannan mutanen kawai kullum suna cikin shiri ko da bako zai zo ya zama akwai abin da za a ba bako domin da ana tafiya a ƙasa ko akan wato jaki ko akan doki mutum yana tafiya dare ya masa duk inda ya samu zai kwana duk garin da ya samu zai sallama sai in yana da doki a baiwa dokinsa abinci hatsi a bashi gurin kwana kuma a bashi abinci ba ka san su ba ba san ka to shi yasa wai sai a zaka tarar da suna da kaji ba su yanka ba suna ganin ko da bako zai zo za su bari idan ba suka yi bako sai su yanka su baiwa bako su ba za su ci ba a kauyuka da haka suna da suna da wannan karamci mutanen da arzikin babu da yawa a hannunsu amma akwai kana'a da godiya ga Allah da sanin ya kamata kuma ba sa ta da hankalinsu akan abin duniya to sha sa Allah ya albarkaci rayuwarsu babu cututtuka da yawa ba su da bibi ba su da bibi abin duniya bai dame su ba amma yanzu yaro dan shekara ashirin da biyu yana da biki shekara talatin yana da biki mutane sun damu kansu akan abin duniya to shaka bai wasu ta albarka shi ne ma da yake cewa kana da abinci mai kyau wanda za ka iya ka fitarwa bako ka rike a gida sai ka bashi wanda bai kai ba bai kai abin da kai ka aika gidanka ba ka fitar masa wani iri baka zamanto mai girma ba ko ba baka cika ka'idar da manzo Allah yace fal yukrim dhayfahu ja'izatahu an fahimta wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma da kawo hadisin manzo Allah wanda muka karanta da zu hadisin Abu Shuraih wanda Imam Bukhari da مسلم سكر ويتوب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته فليكرم ضيفه جائزته أقولك يا كاولا جائزته وتفتح شيء فليكرم ضيفه جائزته وسيوما وليلة ما لا يعتقد حديث da manzon Allah yake fa yukrim dhayfahu ja'izatahu sahabbai tambayar ta suka yi wa ma ja'izatuhu ya rasulullah menene kyautar da za a baiwa bako to shine sai manzon Allah ce yawmuhu wa laylatuhu a nan malam ya yi tasarrufi a cikin hadisin a takaice ya kawo bai kawo tambayar da sahabbai suka yi wa manzon Allah ba sai malam yake cewa yuridu bi zalika da manzon Allah ce fa yukrim dhayfahu ja'izatahu ya kyautata ya girmama kyautar da zai bashi yuridu bi zalika manzon Allah yana nufi da wannan buluga isa mastata'a iya abin da zai iya min ikramihi na karrama shi yaushe kenan a rana ta farko a cikin 24 hours din nan duk abin da za ka iya na girmama shi wajen ba shi abinci mai kyau wurin kwana mai kyau ka sake masa fuska ka zauna ka hira da shi kuma a wato in ka ga yana buƙatar wani abu ka yi masa duk abin da shi ke mastata iya abin da bulugu mastata ko kuma buluga buluga mastata yana yuridu bi zalika buluga buluga mastata isa iya abin da za ka iya min ikrarihi na karrama shi wa bil yawmaini ba'dahu sannan a kwanaki biyu ba a dahu bayan rana ta farko yani ba a da yawon awwal la ya takallafu kada ya ɗora wa kansa illa ma ya sura alayhi sai abin da ya sauwaka a gurinsa a gane to rana ta farko ma'ana za ka ɗan takura wa kanka amma ba sosai ba za ka ɗan me takura wa kanka amma rana ta biyu ta uku kai abin da ya sauwaka inda ma ne ke cewa la ya takallafu illa ma yusra alayhi kuma ladabi da malamai suke faɗa ba a so mutum wajen girmama bako ya takurawa kansa takurawa wanda ta wuce iyaka ta yadda har ka ci bashi da yawa har bako ya tafi ka tuna da bakon kana jin haushin shi to kaga wannan sai ka sai ka bata da ladar ka ba ka ce wallahi ba kwanne ne wallahi ya sa ni wannan ka zo nan tsakari matan ka da yaranka kun ga wannan ba da wannan ba kun ba kaga abincin mu sai kure sai ya sai albashi ya mu sati biyu muna ci amma duk ya ya cinye mana abinci kwana biyu to irin wannan takurawa kansa ba a so an fahimta a hadisin salman wani imam ahmad ya rawaito wani mutum ya zo wurinsa salman farisi sai ya dauki abinci da yake da shi a gurinsa a lokuta sai ya bashi bai wata dawainiya ba sai yake faɗa wa mutumin ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kada mutum ya takura wa kansa wajen shirya abinci ga don uwansa ba da mun shirya maka abubuwa wato takallubi iri biyu akwai wanda yake za ka ɗin takura wa kanka amma ba za ka cutu ba akwai takalluf wanda yake za ka ɗin takura wa kanka amma kuma za ka cutu wannan shi ne ba a so an gane to shi ne malaki cewa لا يتكلف إلا ما يسر عليه sai abin da ya sauka to ba a so mutum ya yi takallufin da iya wuce a iyaka malaki cewa wala ya hillu lahu baya halatta lahu gashi bako kawai wannan an tashi daga wurin mai saukar da bako an koma kan kowa akwai ladabinsa shi ma ba kun ba ba shi ba shi ma ya kamata ya zama mai kara ya zama mai sanin ya kamata wala ya hillu lahu baya halatta ga bako an yi ƙima ya zauna inda hu gurin mai masaukinsa gurin mai masaukinsa hatta yi fari jahu har ya sa shi cikin damuwa yani hatta yudkhilahu fil haraj har ya sa shi cikin damuwa wa yu'zihi ya cutar da shi ka zo ka tare gidan mutum yana sa ran za ka kwana biyu uku ne ka tafi kwana hudu kwana biyar kwana shida kwana bakwai tun kuna hira ya zo ya je ma magana kai masa sallama ma sai ya ɗauke kai to bai kamata a kai wannan matsayin ba ce wala illu lahu baya halatta gare shi an yuqima indahu ya zauna gurin mai masaukinsa hatta yukhrijahu har ya sa shi cikin damuwa wa yu'ziyahu kuma cutar da shi ka tashi masa abinci yaje yana yana ta cin bashi a gane to wannan maganar da malai ta wa dunkuri akwai tafsiri na farko dai kar ka zauna gurin mai masaukinka har ka sa cikin damuwa hadisi ne na manzon Allah wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito kare shi ne na hadisin Abu Shuraih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yahillu lahu baya halatta da bako an yasbu ya'idahu ya zauna a gurin mai masaukinsa hatta yuhrijahu har ya sa cikin damuwa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ba a matsayinka na bako da ka zo gurin wani ya sauke ka ihsani alkhairi ya maka ya sauki hakki na yan uwantaka na addinin musulunci to kai kai kuma ka kiyaye ladabi na bako a lafazin imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yahillu li rajulin muslim baya halatta ga wani mutum musulmi an yuqima inda akhihi ya zauna a gurin dan uwansa hatta yu'simahu har ya sa shi ya yi sabon Allah ta yaya za ka sa shi ya yi sabon Allah ka zauna a gidan shi kwana biyu uku har ya gaji ya koma ya shiga wurin iyalansa yana cin naman ka kaga mutumin nan bai san ya kamata ba ina ganin shi mutumin kirki na ashe mutum banza ne kaga ya ci naman kuma kai ka jawo kar ka zauna har ka kai shi wannan ka tura shi har ka kai shi bango ya yi maganganu a kanka ko ya je majalisa yana hirarka hirar da yake a kanka cin namanka da yake zunubi yake ko ba ka ba wa ya sa shi ya yi wannan zunubin kai ba kun ne shi ne manzo Allah yake cewa hatta yu'simahu har ya sa shi sabon Allah qalu ya rasulullahi sahabai suka ce ya manzan Allah ta yaya kuma bako zai sa mai masaukinsa ya samu Allah yace qala yuqimu indahu bakon ya zama a gurinsa wala shay an yaqri har ya zama babu abin da zai bashi na abinci abinci ya kare ita surutu fara surutu a kansa to kar bako ya zama haka to malamai suka ce yaushe ne zama sama da kwana uku ba ko kar ya wuce kwana uku a gurin mai masaukinsa yaushe idan ba shi ne yake maka ka zauna ba a gane amma idan yake maka ka zauna ba da ba mana mu zauna ko da sati biyu ba damuwa a gidan ai gidan ba gidan baki ne ba kowa kuma alhamdulillah ba damuwa kuma ya faɗa maka wannan da gaske ne ba mujamala ba irin ta larabawa ƙasar larabawa suna da mujamala wato wato karamcin ne ya yi yawa yake zama asasu da karamci za gamu da mutum akan titi sai ce mafaddal ma'ana bismillah mu shiga gida daga ce sai ka ce jazakallah khair jazakallah khair ma'ana shi ku gamu da shi wato saboda karamcin sa haka wai ba ku shiga gidansa kun sha shayi ko wani abu ba ba mutunci sai ta faddal ma'ana sai kuma ka san al'adar su kuma zai faɗa maka haka ne ba wai yana nufin ku je ku ci abincin bane ko zance ne na faranta maka rai an gane a madina akwai a wani ɗalibin da najeriya a yana zaune da iyalinsa a cikin gari to unguwar akwai wani dan sudan kullum suka gamu sai ce fadl ma'ana sai ce jazaka Allah khairan ya yi yawa sai ya ji kunya mutum wannan kullum yana ce mun bismillah ba na amsa masa bai dace ba sai wata nan suka haɗu yace da shi fadl ma'ana sai ce mu tafi to dan sudan ne ya wuce gaba ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai sai ya juya yace ya kame shi wallahi dan Allah kai hakuri yau dan ban shirya ba sai wata rana to kaga al'adar su shata to shata ka zauna a cikin mutane dole ka san me ka san kan al'adar su idan baka san al'adar su ba zaka takura wa kanka zaka takura musu shi ka san da kullun yana bara masa bismillah bismillah wannan shi ana ganin karamci ne burgewa ne shi kuma da yayi yawa sai shi kuma ba dadi mutum yana ce ma bismillah zuwa gidansa baka zuwa sai sai bari ya amsa masa kuma da ya amsa masa abin ba kamar yadda ya loka ba an fahimta to shine idan ice maka ka zauna bayan ka yi kwana uku idan da gaske ka fahimci cewa zaman naka bai dame shi ba sai ka zauna iya abin da ya sauwaka matukar zamanka ba zai dame shi ba ko kuma idan kowa da bai ce maka ka zauna ba amma yau da gobe ka fahimta kamar gidan dan uwanka ne ko wani abokinka na kud da kud wanda zama ba zai dame shi ba ka wani babu laifi ka ƙara kwana ka wuce kwana uku din saboda babu takuruwa amma idan ka yi shakka malamai suka ce shin zaman naka zai takura masa ko ba zai takura masa ba ka yi shakka to kada ka zo nan in ba shi ne fito karara ita da kai ka zauna ba ga duk wannan waɗannan bayanai ba za ka samu ba sai a cikin addinin musulunci ana so a yi alkhairi amma kada kuma wanda yana alkhairin a sa shi ya bata alherinsa na malam ke cewa wannan a dunkule malam ya kawo dangane da laduba kuma haƙƙi na bako idan an shiga manyan littattafai za a samu bayanai da yawa wa inna ma ya'kulu rajulu min baiti abihi wa ummihi wa inna ma ya'kulu rajulu mutum zai ci abinci ne min baiti abihi daga gidan babansa wa ummihi da mahaifiyarsa wa akhihi da dan uwansa wa ammatihi da guggonsa wa khalihi da kawunsa وخالته da خالته وصديقه da abokinsa bi ghairi iznihim ba tare da izininsu ba abincinsu me za ka ci ma ya alamu abin da ya san annahum cewa su tatibu bihi naf anfusuhum ransu zai daɗi za su yarda mimma la bala lahu abin da ke bayi da kima ka su gidan babanka kaga an aje abinci a cikin kwano ba sai ka nemi izini ba kawai ka ɗauka gaci haka gidan babarka gidan ɗan uwanka gidan abokinka na kud da kud yaushe wannan idan ka san cewa hakan zai faranta musu rai ba za su samu damuwa ba bi ghairi iznihim ma ya'lamu abin da ya san cewa annahum tatibu bihi anfusuhum ransu zai dadi da wannan ba za su ci ba ya zama kuma mimma la bala lahu abin da bai da kima da yawa an fahimta kuma dalili akan wannan fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nur ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أم فهمت؟ تشين ما لم يسبق قال بيان كما إمام ابن العربي إنس ابن المفلح لإنس إمام ابن الجوزي إتوا آه يا هلتا متين يتأبنتي لذا gidan waɗannan da aka lissafa su ba tare da ya nemi izininsu ba an gane kuma in ya zama na abinci ne wanda an dafa an ajiye abinci ne wanda an dafa an ajiye don a ci amma idan abincin ma misali yanzu ko kayan abinci ne an je an kulle a so ko an ajiye wani guri ba a so a taba to bai halatta ka taba ba sai da izininsu an gane kuma abin da yake wala ila ma laysa bi ma'kulin abin da yake ba abinci bane kayan amfaninsa ko farin kuɗi abin da yake ba abinci bane da za a ci an dafa to ba za ka taba ba sai da izinin su to ci da Allah ya mala ya ambata a nan abinci ne an dafa an ajiye dan a ci in ka zo ko ba sa nan ko suna nan amma suna wani gurin ko babu izininsu za ka iya ka ɗauki wannan abincin ka ci da sharadin idan ka san daga halinsu ba za su ƙi wannan ɗin ba amma idan ka san ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ko abokinka ko ɗan uwanka an dafa abinci an ajiye a falansa idan ka zo baya so ka ci ba tare da ka sanar da shi ba to bai halatta ka yi ba an fahimta amma galibi al'adar mutane irin wannan ba sa samun damuwa da wannan dan uwa ya ji gidan dan uwansa ko gidan mahaifinsa ko aboki ya ji gidan abokinsa galibi irin wannan mutane ba damuwa suke ba imam tabari ya kawo da isnadi hasan daga abdullahi bin abbas allah ya kara masa yadda yake cewa da Allah subhanahu wataala ya ya saukar da fadin sa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku da suka ba da gaskiya kada ku ci dukiyanku ba da hakki ba to shine sahabbai suka ce Allah ya hana mu ya hana mu kada mu ci dukiyar junan mu ba da hakki ba ai ko abinci da aka dafa yana daga cikin dukiya mai daraja saboda haka idan mun je gidan wani ba za mu ci abincinsa ba suka hana kansu cin abinci idan sun je gidaje ɗan uwansu to shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya laysa alal a'ma haraj wa la alal a'raj haraj har zuwa ƙarshen aya Allah ya halatta musu wannan wannan wato abu ne na mu'amala na yau da kullum Allah subhanahu wataala ya halatta saboda mutane suna cuɗanya da ‘yan uwansu to irin abubuwa yakan faru ta yi kaji gidan abokinka ko dan uwanka ka ga abinci ka bukaci abinci kila baya an ajiye masa matarsa ta ajiye misali ka je gidan abokinka an ajiye masa abinci ta shi baya yana gurin yanzu wani gurin ko bai dawo ga aiki ba ko kai kuma kana jin yunwa za ka jira shi ba ka san shi zai zo ba in ka san bai samu damuwa ba sai ka dan ɗauka ka zuba ba plate ka cika tafiyar ka ba hana ba in ka san bai samu damuwa akan wannan ba a nan ina ganin akwai takrar ko ni da guri na yana ji a guri na akwai takrar wa khalatuhu wa sadiqu mali ya har ya ji kuskure rubutu ne bugu ne sai a jarayi a jarayi wanda suke da irin wannan bugu a zaga bayan annahum tatibu bihi anfusuhum mimma la bala lahu sai saki kawowa wa sadiqu bi ghairi idnihi ajalai a ce wannan mai shi ne malaki ta wayar da bil yumna yanzu kuma ya gama daga matsalar cin abinci daga gidajen yan uwa dama shi kitabul jami'i da kenan ko a hada matsaloli daban-daban waɗanda ba su da alaka da juna wa yabda'u bil yumna mutum zai fara da kafar dama filin ti'ali wajen sa takalma filin ti'ali wajen sa takalma a gane wa bi libasil khuffayn haka nan wajen sa huffi an sa huffi a ido takalmin fata in za ka sa takalma ka fara da kafar dama idan za ka sa huffi ka fara da kafar dama saboda hadisin abu hurairah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin idan ɗayan ku zai sa takalma ya fara da kafar dama wa idza naza'a idan zai tube cire takalmansa falyabda bishimali ya fara da kafar hagu liyakun yumna kafar damar ta zama awwalahuma tun'al ita ce za fara sa mata takalma wa akhirahuma tunza ita ce kuma idan an an zo tube takalma ya zama to kafar dama ita ce a ƙarshe in za ka sa takalma da kafar dama tubewa ta farawa da kafar hagu za a fara da kafar dama za a karasa da kafar dama wanda shi ne hadisi mai sallallahu alaihi wasallam wanda imam bukhari a ya rawaito wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbu tayamuna yana son farawa da dama fi amrihi kullihi a cikin dukkanin al'amuransa malam ya takaita hadisin Aisha ne ya takaita hadisin na Aisha wanda yana cikin Bukhari da Muslim na na Aisha take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbu tayammun yana son farawa da dama mastata'a iya iya wasu fi sha'ani kullihi a cikin dukkanin al'amuransa amma wani abu maksus a cikin dukkanin al'amuransa masu daraja domin idan zai kama ruwa da wani hannu da hannu hannu fi sha'ani kullihi mana a cikin dukkanin al'amuransa masu daraja fi tsohorihi wajen tsarki alwala ko wanka zai fara da gefen dama wata rajulihi idan zai taje kansa zai fara da gefen dama wata na'ulihi idan zai sa takalma zai fara da kafan dama wannan an wannan ne saboda girmama wato a kafan dama malam yake cewa wa takunu yumna kafar dama za ta kasance min dahlil labisi wal munta'ili awwalahuma tulbis dakhalin labis na tsanayin nazari amma wannan kalmar takamamman abin da malam yake nufi da ita bai bayyana da ni ba na koma littafin ma'ajin na lura dictionary da na larabci na dubi ma'anar kalmar dakhil ad-dakhil ana cewa dakhlur rajuli ana nufin ma'ana niyyarsa ko kuma wata abin da yake goyewa a cikinsa abin da yake kudurtawa a cikinsa bai bayyana ga mutane ba shi ne dahalun rujuli an gane to amma a nan in ka ce dahalun labis ma'ana niyyar mai sa riga ko abin da mai sa riga ya goya a cikinsa ya kudurta a cikinsa kama nan ba za ta fito ba to ina gani fassara mafi kusa da za a yi wallahu alam dakhlil labis ma'ana abinda mai sa riga yake sawa jikinsa wallahu alam ta yi zama tuma ba haka girbi amma dai siyaki in ka duba ana magana da sa takalma ana magana da sa riga in riga ce ai abinda mutum zai sa jikinsa kenan ba to min dakhlil labis rigar da mutum zai sa jikinsa a takaice abin da malaki ne nufi amma lafazin dakhil larabci yana nufin ma'ana abin da mutum ya kudurta cikin zuciyarsa ko a tunaninsa wanda ba a gani bai bayyana ga mutane tunda ai daga dakhil aka dauko na ciki abin da yake na ciki ne a ciki yake bai bayyana ba to kuma ka fassara da haka ba zai bada ma'ana anan ba sai dai ka fassara da rigar da mutum zai sa idan mutum ya fara sa riga wal munta'il ko mai sa takalma awwalahu ma tulbas ita kabar dama ko wato kabar dama ita za a fara sawa kamar mutum zai sa wando da wace gaba zai fara da gabar dama ko zai sa riga zai fara da hannu hannun dama wa akhirahu ma tunza kuma ita kafa dama ita za a fara cirewa ita ce karshe wanda za a cire ta kalma li yakuna al-fadlu fadlu laha saboda ita damar ta samu falala fi baqa'i zinatiha wajen wanzuwar ado alaiha a tare da ita tuna sa takalma ado ne ai sai ka fara sa takalma ta hannu kafar dama to ta samu ado kafin mai kafar hagu in kuma ka fi cirewa sai ka cire ta kafar hagu ya zama har wala yau ita dama tana sanye da ado ليكون الفضل لها في بقاء زينتها ودون زور أدنت عليها أجكنت عليها أكن إتا كفر كفر هبو عليها جميل زي قوم عليها كفر هبو duk da wani saboda girmama kafar dama kuma wannan duk yana nuna mana irin yadda addini yana da girma hatta yadda za ka sa takalmanka ta yaya za ka sa takalmanka ta yaya za ka cire wannan ba sai da aka bayyana ba ina ko abin da za ka yi ka samu kusanci daga Allah abin da ya shafi alaƙa tsakaninka da Allah mutum kuma zai zo ce zai sa ra'ayinsa abin da ya shafi karan kanka rayuwarka kawai ne da kullum ta al'ada ba aka nuna ma ga yadda za ka yi balle ko abin da za ka yi domin kusanci zuwa ga Allah hakki na Allah na bauta wa Allah ka sa hankalin ga alki ka ce wanda shari'a ta zo da shi bai ishe ka ba kaga ana akwai batan basira da yawa to Allah ke yi malaki ta walahu yana da dama shi musulmi an yanta'ila ya sa ta kalma qa'iman a tsaye wa jalisan aula amma isa ta kalma a zaune aula ya fi dacewa don me lima ja a fihi saboda abin da ya zo a kansa ba saboda dalili da ya zo a kan wannan wali ma fihi min raha saboda wannan da akwai hutu a ciki hadisi da ya zo a kan shine hadisin jabir dan abdullah wanda imam abu dawuda ya rawaito malamai suka ce hadisi ne hasan jabir yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha ya hana an yanta'ila ar-rajul qa'iman mutum ya saka kalma yana tsaye an fahimta to saboda wannan da yawa daga cikin malamai suka ce makruhi ne ba a so mutum ya sa takalma a tsaye ba haramun ba ne idan ka sa takalma a tsaye ba ka aikata haramun ba malamai sun fassara wannan hannun da karhanci domin wannan a babin ladabi ne yana babin ladabi ne kuma takalmin da ba a so a sa a tsaye kamar da malamai suka yi bayani takalmin da idan za ka sa a tsaye za ka sha wahala sai ka hada da hannunka ga masawuci ko mai kama da haka in ta kalmar za a tsaya a daure da fin ana da igiya ana daurewa sai ka hada da takalma ka tsuku ya da sauransu to irin wani takalman da sa shi zai wahal da kai sai ka zauna ka sa amma takalmin da ba bukatar haka ko a tsin za ka sa malamai suka ce babu damuwa zaka sai ka sa a tsaye domin abin da suka fahimta wannan hanin kamar manzo Allah ya hana ne saboda wata hikima me abin da zai zo ma da sauki ba za ka sha wahala ba in takalmi yana wahalarwa za ka sa a tsaye to sai ka zauna ka sa a tsaye domin in ka ci za ka sa a tsaye ba mamaki ka zame ka fadi ko ka ji rauni an fahimta to shakar suka ce in takalman zai a wahal da kai to ka zauna ka sa amma idan babu wahalarwa to za ka iya ka sa a tsaye amma kowanne ne ba haramu ake nufi ba to sha sama da kita wala walahu an yanta'ila qa'iman wa jalisan aula lima ja'a fihi wa lima fihi min raha saboda akwai hutu a ciki sai matsala ta gaba wala yamshi ahadun fi na'alin wahida kada mutum ya tafi a cikin takalmi daya a kafa daya walakin liyuhfima liyuhfihima ya tube takalman jami'an gaba daya aw liyun'ilhuma jami'an ko ya basu da takalma gaba daya kada ka tafi da takalmi daya a kafa ka daya kafa ka daya kuma babu takalmi kada ka yi wannan saboda hadisi Abu Hurairah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamshi ahadukum fi na'lin wahida kada dayan ku ya tafi yana sanye da takalmi daya a kafarsa daya li yuhdihima jami'an ko dai sa takalma kufafuwansa gaba ɗaya aw li yahla aw li yun'ilhuma li yuhfihima jami'an ko dai kudu takalma kufafuwansa gaba ɗaya aw li yun'ilhuma ko kuma ya sa takalma gaba ɗaya an gane to nan ma malamai suka ce makruhi ka tafi da takalmi ɗaya in ka tafi da takalmi ɗaya baka aikata haramun ba a gurin mafi yawan malamai akwai malaman da suka ce haramun ne ka aikata saboda hannun manzan Allah an fahimta na wanne wala yamshi ahadun fi na'lin wahida walakin li yuhdihima jami'an aw li yun'ilhuma jami'an ba ku da wannan ha ولما فيه من الراحة شما ما كنا شيء تو أني سيكو كارا سيكو جو وفي نسخة زيادة كذا سيكو كارا ذا من حفظ حجة على من لم يحفظ سورة ممكن نظام لم كارا سوانا مسألة كوا سورة نوع انت يو لا يجب مسألة كم مسألة لنا Allah kai masaki mai zuwa sai masaki fara daga farinsa wala yamshi ahadu bi na'lin wahida kafin na kowa sai samu da rubuta a cikin nuskar sai wa nuskatin abu da nuskar an samu ziyadatu kaza sai a rubuta abin da muka bada zama daidai Allah ba mu darasa gaba daya abin da muka bada yanzu kuskure Allah ya ji mana gaba dayan mu akwai dan uwa Dawud wanda yake rikodin nan wato yake watsa ta hanyar facebook bai samu zuwa yau ba mahaifinsa ce ba ta da lafiya ina jiya ina roƙon yan uwa addu'a Allah ya ba ta lafiya sauran marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya wanda ka saka mu da sauran ƙasashen musulmi Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi waɗanda suke nufin mu da shari'a Allah ya shiga tsakaninmu da su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك